أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا محمد الحاج الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم masu kallonmu da sauraronmu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun dawo kan karatunmu na littafin iya sunna wa ikhmadul bid'a na mujaddadi sheikh usman ibn fodi ta hullahu bi jami'i rahmatihi kar a manta cewa muna cikin muƙaddiman wannan littafi har yanzu wanda wannan shine zama na hudu na wannan karatu a jiya muna cikin magana inda shehu usman ibn fodi yake maganan cewa babu a, babu majal ga awamun nasi cikin abin da ya shafi tattaunawan matsalan ilimi a illa kawai abin da yake na awam shine damuwa da neman ilimi wato amawan mutane ga magarin jama'a kenan yake nufi shi Sheikh Usmanu cewa ga magarin mutane waɗanda ba malamai ba ba su tara alat na abubuwan da suke na ijtihadi ba ko abubuwan iya sanin abin da ya shafi ajiye nassi a mahallin shi da iya cirato hukunce-hukunce da abubuwa cikin nassi ya ce to duka wannan mas'ala ce wadda awam ɗin cikin mutane ba su da majal cikin magana a cikin wannan ya ce su awam kawai za su ci gaba da ibada ne da kuma neman ilimi daidai gwargwado da kuma abin da ya shafi ma'ishansu wato abin abin bukatan yau da kullum na abin da ya shafi rayuwansu amma abin da ya shafi tattaunawa cikin abin da ya shafi ilimi ya ce wannan gaba ɗaya na malamai ne kuma cewa in mutumin da yake ami wato awam cikin mutane mutumin da yake bai yi karatu ba to shi ma ba shi da dalili ba shi da madakal ba shi da ta cewa cikin abin da ya shafi yi wa malami wanda yake malami ne bikulli ma'anar kalima wanda yake ami ya masa inkari a cikin wani abu wanda yake na ilimi ya ce wa zalika lil ulama'i wal ulama'u inna ma yunkiruna ma ujmiya alaihi amma mukhtalafu fihi fala in kharala yace su kansu malamai suna yin inkari ma junansu ne akan wata mas'ala malami kaza ya ce a shi bai yadda da hukunci kaza ba ko kuma a'a hukunci kaza shi ga yadda ya kalli hukuncin ya ce to suna yi ma junansu inkari ne a abin da ya shafi mas'alar da take mas'alar saɓani ce ma'ana mas'ala ce wadda take cikin masailul khilafi ko masailul ijtihadi wanda ya zama a an yi ijma'i akan halaccin wannan abin to to abin da ya zama an yi ijma'i akan halaccinsa to idan wani kuma ya zo shi kuma ya saba cikin malamai to wannan sai a masa inkari ko kuma abin da ya zama an yi ijma'i akan haramcinsa ko da ba shi da nassi ma'ana ko da babu nassi wanda za a iya kallon wannan nassin a iya cirato hujja daga wannan nassin mai zama malamai sun yi ijma'i ta hanyar kallon wani nassi su yi kiyasi ko ta hanyar kallon ko da cikin abin da ya shafi masalihul mursala ne wato abubuwa na masalih ɗin mutane ko abin da ya shafi irin nawazil ma'ana kaman abubuwan da suka shafi a issues haka ko abin da suke ce contemporary issues ma'ana abubuwan da suke sababbin abubuwa ne to idan malamai suka yi ijma'i akan wani abu to idan wani ya zo ya nemi sabawa da su ma'ana wanda ya zama shazi to wannan babu laifi wanda ya zama shazi cikin malamai babu laifi wannan sai a masa inkari ya ce to amma idan mas'ala su kansu malamai a matsayinsu na malamai mas'alan suna da saɓaninta mas'ala ce wadda suka saba a junansu ya ce wannan fala inkara fala inkara fihi babu inkari a cikin mas'alan da su kansu malamai mas'alan saɓani ce a wurinsu ba sa ma juna inkari shine abin da muka faɗi cewa daga cikin ƙa'idojin daga cikin ƙa'idojin magabata ko cewa la inkara fi masailil khilafi ko la inkara fi masailil ijtihadi babu inkari cikin masalolin da suke malamai sun yi sabani a junansu shi yasa suke da abin da suke cewa abin da suke cewa to a girmama girmama sabani a junansu a kamar imam malik Allah ya saka masa da alkhairi mun sani shine cikin maluma ya fi ɗan shaddadawa za ka samu su sauran malamai da yake shi yana da yana da saddu zari'a ko da yake kusan dukan suna da saddu zari'a sai dai kalan yanayin kowa yanda yake tsara nashi kalan saddu zari'a ma'ana kalan kare kofan banna cikin abubuwa kowa da ta yadda yake kallo amma dai wanda ya fi shahara da cewa yana da saddu zari'a cikin abubuwa shine shine a imamu malik to koya imamu malik ya saba da a sauran maluma a cikin wata mas'ala komai yadda yake ganin mas'alar ba za a yi ta ba to ba zai ce wannan mas'alan ba daidai ba ce a matukar akwai waɗanda suke ganin a iya yin wannan abin karshe abin da zai faɗa kawai shine makruhi ne shi a wurin shi makruhi duk da da yawa akan ce kare hamaliku kare hamaliku ana nufin haramtar da wannan abin a mahangar imam malik yana kallon wannan abin ba halal bane to amma da yawa idan ya zama matsalan sabani ce to akwai girmama sabani a junansu to sai imam malik sai ya kalla wannan matsalan sai ya ce to shi wannan matsalan makruhi ce wato a, abin da yake faruwa shine cikin magabata idan ya zama wani ya kalli wata mas'ala ta janibin bai halatta a yi kaza ba wani kuma ya kalla ta, ta hanyar ya halatta a yi to shi wannan ba zai ce haramun ba sai ya ce makruhi ma'ana sai ya dan dago wancan ya sauko sai su haɗa a tsakiya saboda me saboda dukkan su suna yin wannan sabanin ba dan kawunan su ba ba dan son zuciyarsu ba suna yin wannan sabanin ne saboda al'umman musulmi da kuma amfanar da al'umman musulmi din to duk abin da kuma suna kiyaye har yanzu abubuwa guda biyu na farko suna kiyaye a gwara kan al'umma ma'ana wannan malamin ya ce kaza a mahangashi wannan malamin ya ce kaza a mahangashi to in dai abu zai zama ya gwara kan jama'a to suna kokarin kiyaye wannan saboda haƙƙin awamun nasi ma'ana haƙƙin mutane wanda suke gama gari amawan mutane abu na farko kenan abu na biyu kuma har yanzu suna kiyaye wato a a bayan suna kiyaye gwara kan al'umma kuma suna kiyaye abin da zai kawo abin da zai kawo saɓani cikin al'umma abin da zai kawo rabuwan kawuna nake so in ce suna kiyaye duk abin da zai zama ya sabbaba rabuwan kawuna cikin al'umma to magabata suna ƙoƙarin kiyaye shi wato malami ko da abu ya saɓa da fahimtarsa idan ya kula cewa in ya ce zai ɗabbaka tashi fahimtar akan fahimtar ɗan uwansa za a samu wani abin da zai kawo rabuwan kawunan al'umma to sai ya haƙura da nashi fahimtar sai ya je ma fahimtar ɗan uwansa tunda dama dukkan su fahimtoci ne wanda suka yi su a addini kuma kowanne ya yadda da fahimtar kowanne kuma yana girma fahimtar kowanne shine misalin da muka bada a baya kamar misalin imamu shafi'i da yake yin alkunut a sallah abu hanifa baya alkunut a sallah imamu shafi'i ya je garin abu hanifa a lokacin ma abu hanifan ya rasu a mutane suna jiran su ji an yi alkunut a sallah imamu shafi'i ya ja sallah suka ji ba a yi alkunut ba suka tambaye suka ce a kai mun san a mazhabarka kana yin alkunutu ka zo garin nan ko muna jiran mu ji an mana alkunutu mu ji yadda ake alkunut a sallah sai ce ni wani irin mutum ne wanda zan zo har garin abu hanifa in saba da shi akan abin da ya shafi masalolin furu'a masalolin saɓani sai ce tun da ni da shi dukkan waɗannan masalolin baki ɗayansu addini muka yi aiki kuma kowanne akan abin da ya saba daidai ne ma'ana kowanne akan daidai yake fadin addinin musulunci da rahamar ubangiji ne yasa ake samun waɗannan sabanan saboda ikhtilafu ummati rahma ko cewa sabanin al'umma wannan ya kalli wannan ta nan bangaren saboda fadin addinin musulunci wannan ya kalla ta nan bangaren yace to wannan ne yake sa ake samun sabanin to matukar dai na yadda na shi daidai ne me zai sa kuma in zo garin shi in saba da shi kamar irin mas'alan qabdu da sadulu misali ko kaga a wani bangare na mazhaban imamu malik kamar bangaren dan kasim su a sallah ba za a rike hannu a ɗora hannun dama akan na hagu a yi kabdu ba haka ne a su su shi dan kasim ya ce abin da ya rawaito daga imam malik shine sadlu duk da imam malik ya da kanshi ya rawaito hadisin kabdu ko hadisin ɗora hannun dama akan na hagu a ɗora akan kirji imam malik da kanshi ya rawaito wannan hadisin mafi girman littafin mazhabansa shine muwadda malik amma duk da haka a shi abdurrahman ibn qasim ya ce ya samo daga imam malik cewa imam malik bai samu imam malik yana sallah qabdu ba yana sallah sadulu ne to kaga za kuma ka samu a mazhabar malikiyan har yanzu waɗansu cikin malaman mazhabar malikiya sun tafi akan kabdu kamar yadda saura suka tafi akan kabdu a sallah to kenan kaga dai babu wani jayayya na inkari mai juna don wane yayi sadil wane yayi kabdu saboda mas'alan sabani ce cikin furu'a kuma baya daga cikin abin da zai rage ko da ladan sallah balle ya kai makruhi wanda ya ce kar ai qabdu bai ce sadlu makruhi ba ce wanda ya ce kar ai sadlu ai qabdu bai ce sadlu makruhi ba ce so da haka masalan sabani ce Allahumma illa kawai wannan zai ce ga tarin hadisan qabdu wannan kuma zai ce a'a ita kuma sadlu za a iya yi ma wani hadisi tawili ne a samo mata dalili to duka wannan bai kai abin da za a yi sabani ba idan su wayewa a wurin malamai magabata shine idan malami ya zo wurin jama'a to yana lura da menene fahimtar wannan jama'ar menene mauƙifin abin da suke kai na addini to sai ya tafi akan fahimtar su da mauƙifinsa ya sauka daga nashi wannan shine wayewa a addini misali zan bayar a mafi yawan magabata sun tafi akan ba za a yi jalsatul istiraha a sallah ba saboda ba shine ka'idan hai'ar sallan sayyidina rasulullahi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an rawaito jalsatul istiraha a sallah ne daga manzala sallallahu sallama saboda wani dalili dalilin kwa shine na lokacin da shekarun shi suka yi sama da sittin wato kusa da wafatinsa ya zama yanayin raunin jiki yasa yake jalsatul istiraha kuma dai dama hadisi ne wanda aka samo shi ta hanya guda ɗaya duk da cewa ingantaccen hadisi ne to mafi yawan magabata kamar kaso hudu cikin kaso biyar din magabata sun tafi akan a sallah ba za a yi jalsatul istiraha ba misali sai kaso ɗaya cikin magabata wanda su ma ana ana itimadi sosai da maganganunsu da fahimtocinsu sai suka ce su kuma misali za a yi da satul istiraha misali to a nan wayewa shine idan malami ya zo wurin jama'a ya samu cewa waɗannan jama'a suna sun tafi akan fahimtar su dai suna yin jasatul istiraha sun yadda sallah jasatul istiraha suke yi to ko baya jasatul istiraha idan wurinsu ne garinsu ne a makarantansu ce jama'ansu ne zai ja su sallah sun yadda ya ja su sallah to ya masu jalsatul istiraha dan shine fahimtar su misali ne na baya kamar yadda magabata suke tsakanin su musamman ayyamatu mazahibil arba suna girmama juna abin da ka'ida da suke ce mata mura'atul khilafi ko mura'atul khilaf suke kiran ka'idar idan malami ya zo wurin jama'a kuma wanda shi yana jalsatul istiraha a nashi wurin shine fahimtan shi sai ya zo wurin jama'a wanda su kuma ba su da satul istiraha ba fahimtan su kenan ba to shi ma sai ya bar da satul istiraha sai ya musu fahimtan su tun da fahimtan kowa daidai ne to waɗannan dai misalai ne kamar misali mutum ya zo wurin jama'an da su ba su bismillah a fatiha in za su fara sallah Uh, ya ce sai ya rika bude musu da bismillah wannan ƙauyanci kenan a addini ko kuma a'a shi baya bismillah a sallah ya zo wajen jama'ar da su kuma fahimtar su shine bismillah a sallah wanda shine fahimtar imamu shafi'i da sauran malaman mazhaba fahimtar imamu malik kuma ba za a yi bismillah a sallah ba sai dai in sallan nafila ce to duka waɗannan ba masaloli bane wanda za su kai har ga irin su ta da jijiyan wuya su saɓani da juna su su cire limami su koran limami su jayayya su musu da sauransu duka masa'aloli ne wanda malamai sun tattauna waɗannan masa'alolin kuma duka sun fitan musu da hujjoji kuma kowanne mutum ya bi akai daidai ne fata dai kawai ya zama mutum ya yi abin shi da ikhlasi ne sannan kuma yana fatan wannan abin da yake kai da shi zai samu ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya mana muwafaka shehu usmanu ya ci gaba da faɗin لكن إن ندبه على جهة النسيئة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق فإن العلماء متفقون على الحث إلى الخروج من الخلاف يجتو إذا كما يزما shi wanda zai yi inkarin wata mas'ala ba ya yi inkarin wannan mas'alan ba ne yana so ya nadabtar da wannan mutumin ne a fiskan nasiha zuwa fita daga saɓani misali ya zama magabata sun tafi akan wani abu wanda shi ne mafi daidai amma an samu shas ma'ana an samu wani cikin magabata wanda ya yi shi zuzi shi kuma misali bari in ba da misali wanda za a fi ganewa mas'alan saki uku mas'alan saki uku a lafazi ɗaya mutum ya furta wa matan shi ya sake ta saki uku a lafazi ɗaya kaga wannan ko da yake wannan mas'alan kusan mas'ala ce wadda akwai ijma'i a kanta sabani shine kawai ibnu taymiyyah harrani da almajiransa su suka saba amma tun daga kan sayyidina umar ibnu al-khattabi amirul mu'minin radiyallahu anhu zuwa abin da ya taho ya taho har ya zo ɗabaƙan malaman mashaba a yimmatul mazahib duka sun yi ijima'i babu saɓani ko guda ɗaya akan cewa saki uku a lafazi ɗaya a matsayin saki uku yake to amma shi ibnu taimiyya kaga ya saba to a nan misali sai kaga wani wanda shi ya fahimci haka yake neman ya gyara wani lalacewan wani aure wanda aka yi shi saki uku yake neman ya maido da shi ya ce wannan saki uku saki ɗaya ne to wannan min babin nasihati babu laifi ka masa nasiha cewa a'a ga abin da magabata suke kai dukkan su kusan ijma'i wanda ya fita daga wannan shazi ne to ya ce to in dai ta babin ni nasiha ne dan mutum ya fita daga saɓani ya ce to wannan a addinin musulunci ma abu ne mai kyau in kaga mutum yana yin wani abu ba daidai ba ka kira shi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana shi ma ta abin da ta sausasawa kenan yace domin malamai muttafiqun al hasi ila al khuruj min al khilaf malamai sun yi sun zaburar sosai cikin hafi a bisa fita daga sabani wa fi durar فمن شدد شدد الله عليه فمراد الله تعالى في هذه الأمة أن يقع الاختلاف فيحصل التيثير تيسير ولذلك أنزل إليهم كتابا عربيا ولغة, ولغة العرب متسعة محتملة للمعاني المختلفة يتي آه يازو أتكل لتافين الدرر cewa Ubangiji maɗaukakin sarki yana shaddada wa duk mutumin da ya shaddada addinin musulunci addini ne wanda yake na sauƙaƙawa Uh, addini ne wanda yake Ubangiji maɗaukakin sarki ya kawo mana shi don ya zama addinin sauƙi kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba wani abu da Allah madaukakin sarki ya kawo mana shi wanda zai zama zai zama mana tsanani ko a cikin addini wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin manzala sallallahu alaihi wasallam cewa inna hadha ad-din yusrun wa lan yushad ad-din ahadun illa ghalaba ba wani wanda zai tsananta a addini ya tsananta ma kanshi ya ɗau abin da ma anzalallahu biha min sultani ko kuma a'a ga ga ga ga hanyar tsanani ga hanyar sauki ya bi hanyar tsanani yana tsananta ma kansa face sai Allah madaukakin sarki ya ya ya sa shi ma'ana cikin hanyar tsananin da kanshi sai ya dawo ya gane cewa ba zai iya ba saboda addinin musulunci addinin sauki ne yace to dukkan wanda ya shaddada sai Allah madaukakin sarki ya shaddada masa musamman ta shididi a addini ga magaba ga malamai wanda suke jagorori shi shehu yake nufi anan cewa ba abu bane mai kyau shaddadawa ga addini ta shididi a cikin addini ga malamai musamman da'iya malamai masu wa'azi cikin al'umma to ana so su rika wa'azi ne da abin da ya zama mafi sauki cikin al'umma wanda mun sani wannan ne yasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin sai da Aisha da take cewa ba a taba kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubuwa guda biyu ga abu mai sauki ga mafi wahala face sai ya ɗau mai sauƙin ta ce to amma ba yana ɗaukan mai sauƙin dan kan kan shi bane yana ɗaukan mai sauƙin dan al'ummarsa ne saboda al'umma akwai wanda in ya ga manzala duk abin da ya ga manzala sallallahu alaihi ya ɗauka komai tsananin wannan abin sai ya yi ƙoƙarin ya ga ya ga ya ga cewa wannan zai yi sai dai in ya kasa da kanshi ko duka min san hadisan sahabbai na saumul wisali ko da su ga manzala sallallahu alaihi yana yi ya hana su suka ce a kai muka kana yi yace inni lastu ka hay'atukum innama abitu yut'imuni yut'imuni rabbi wa yasqini saboda haka dai tashdidi a cikin addini ba abu mai kyau bane malamai sun yi ijma'i cewa ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan addinin ne ya zama ta hanyoyi da yawa ma'ana ya zama ana sabani wannan ya fahimce shi ta can wancan ya fahimce shi ta can domin a samu sauki cikin addini wato sabani cikin addini yadda misalin shi yake shine kamar misalin da zan iya bayarwa wanda zai samu fahimta shine misalin number 6 ma'ana misalin number shida number 6 sai a rubuta number 6 a ƙasa a yi 6 haka ta boko da ake yi a yi number 6 wancan yana ta gaba wannan yana ta baya sai a tambayi na gaba kai wannan number nawa ce wanda yake ta can zai ce number 9 aka rubuta ko wanda yake ta nan inda nake shi kuma yana kallanta a kwance haka wato saman yana kallon can rufin wajen rufin yana kallon gaban shi zai ce number 6 wanda yake ta can zai ce number namba nayin wanda yake tunan zai ce namba 6 ko suka ce kamar ruwa ne a rabin kofi a kawo ruwa rabin kofi sai wani ya kalli ruwan nan sai ya ce sai ya ce ruwa ruwan nan rabin kofi ne wato rabin kofin nan a cike yake ma'ana ruwa ne rabin kofi wani kuma sai ya ce a'a rabin kofin nan empty ne kaga wanda ya ce rabin kofi empty ne yana nufin saman ne empty kasan da ruwa wanda ya ce rabin kofin nan duk ruwa ne yana nufin kasan yake kalla wato yana nufin kasan ne da ruwa saman yana nufin empty ba sai ya ce a'a rabi da ruwa rabi empty ba saboda mene saboda kowa ta inda ya kalla daban kuma ta inda ya yadda ya isar da a yadda wannan abin yake daban yace to shi yasa ma ubangiji madaukakin sarki ya saukar da wannan addinin ya zama da yaren larabci ko nazala a نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين كو ولذلك أنزل إليهم كتابا عربيا سبو هكا الله مدوكاكين سلكي يسوكر ودونا الأمة للتابي يزم بلاربا للتابي سبو دا لغة اللاربتي إتكايتي لغة ودتك ميلوا دا وتك دا فائي sai ka kalma guda ɗaya tana da ma'ana sama da goma tana da ma'ana sama da goma ka kalma ɗaya tana da ma'ana biyar ma'ana shida ma'ana goma kuma ka ga abu a guda ɗaya amma an fahimce shi daban-daban ko manzo sa salam da kansa yana raye gashi yana rayuwa da sahabbai yakan yi magana sahabbai guda biyu su fahimci magana daban-daban kuma dukan su yace musu su je kowa kowa ya je ya fahimta gwargwadon yadda ya fahimta ko duka mun san a irin wannan ana kawo hadisin la yusalliyanna ahadukum illa fi bani quraiza kar wanda ya salla a cikin ku sahabban da ya tura bani quraiza kar wanda ya sallar la'asar sai ya je bani ƙuraiza ɗin ko an tafi hanya la'asar ta yi sahabai suka suka so biyu wasu suka ce a annabi ya ce kar mu yi sallah sai mun je bani ƙuraiza kenan ko da lokacin sallah ya annabi yana nufin kar mu yi sallah sai mun kai bani ƙuraiza wasu kuma suka ce a'a wannan fa manzala sallallahu ya ce kar mi sallah ne sai mun je bani quraiza abin da yake nufi mi gaggawa amma ba yana nufin kan mi sallah akan lokacin ta ba su sun kalli wa'incan sun kalli nassi zahirin nassi wa'annan kuma sun kalli mafhumin na suka ce ba fahimtar su shine yana nufin kawai su yi sauri amma da sallah ta same su akan hanya sa iya yin sallan su suka rabu biyu wasu kai sallah anan wasu ka je bani quraiza sannan suka yi sallah bayan magriba har ma rana ta faɗi da suka dawo manzala sallallahu alaihi wasallam dukkan su yace sun yi daidai allahumma illa kawai kowa ya kalla abin ne ta yadda yake ganin zai kalle shi to haka irin wannan yana faruwa da yawa cikin sahabbai na sabani wannan ya ce a'a shi kaza misali qur'ani yayi maganan mace wadda aka sake ta za ta zauna salasatu qur'in ko da yawan sahabbai sun fahimci salasatu qur'in kamar sayyidina Abubakar da sayyidina Umar cikin manyan sahabbai suka ce salasatu qur'in ana nufin qur'in din nan ana nufin jini sai da Aisha yar sayyidina Abubakar din sayyidina Abdullahi dan sayyidina Umar su kuma a fahimtar suka ce a'a ƙuro din nan ana nufin tsarki kuma ba wanda ya mu kowa inkari saboda haka ya rage na wanda suke masu karɓar ilimi daga wurin su kowa ya duba wanda ya ga shi ya fi gamsuwa da shi to haka lugar larabci take da faɗi kowa yana kallanta ta inda yake kallanta amma wani ya tsuke addinin musulunci inda matsalan take shine wani ya tsuke addinin musulunci tsukewa cikin fahimtarsa ya ce dole iya abin da ya fahimta shine addini kadai abin da bai fahimta ba ba za a yi ba to wannan shine inda san zuciya yake zuwa shine inda san zuciya yake zuwa mutumin da ko malami ne ko wanda ya naɗa kan shi malami ko wanda al'umma suka naɗa shi malami ko ma wane ne ya ce addinin musuluncin nan da faɗinsa ya tsuke addinin musulunci ya ce sai musulunci ya biyo ra'ayinsa da fahimtarsa inda fahimtarsa ta tuƙe dole addini ya tsaya a wurin in ba haka ba an bata an zama yan bid'a an zama mushrikai an zama batattu an zama kaza an zama kaza an zama kaza to inda son zuciya yake shigowa kenan a'a shi addinin musulunci fadin sa ta inda ma ka fara to shi wani kuma ta ɗaya site din ya faru ta inda ka tike to wani ta nan ya fara ya gaba ko bidayatu na nihayatul awliya al arifin billah saboda haka addinin musulunci yana da fadi shi yasa kaga magabata gwargwadon ilimin mutum a addinin musulunci gwargwadon buɗe kofa a addini gwargwadon karancin ilimin mutum shi yasa bahaushe zaka ji yana cewa wai karamin sani ukumi ukumi ne ko ukumi ko wani abu karamin sani ukumi gwargwadon jahilcin mutum da addini kuma ya kallafa kansa a matsayin cewa shi bai yadda ba dole malami ne to gwargwadon yadda zai ta kulle kofofi a addini kaza haram kaza haram kaza haram kaza haram kaza haram kaza bid'a kaza bid'a kaza bid'a kuma yana cikin wannan bid'o'in amma kullum kullum yana faman kulle kofofi shi yasa magabata suke cewa alamar da take nuna malami malami ne mai tarin ilimi shine ya zama buɗe ƙofa yake a addini kowane abu zai iya ƙoƙarin ya samun masa mafita domin maslahan al'umma suka ce alaman kuma mutum ba malami ba ne jahilai ne ko shi ya daɗa kansa da kanshi malami shine kukkulle ƙofa duk abin da aka zai ce a kaza ai bid'a ne kaza ai bid'a ne kaza bid'a kaza haramun kaza bid'a kaza haramun ba a cewa abu haramun sai abin da Allah da Annabi suka haramta ko sannan ake cewa haramun halal ce kawai ake kallon kowane abu ko ba shi da nasi a matsayin halal saboda asalin saboda wancan asali da aka sani na usuli fiqi cewa asul ashiyai ibahatun ko cewa asalin abubuwa in dai ba wani nasi ya zo ya haramta su ba asalin su halal ne Allah ya saka magabatan mu da alkhairi a shau dan fodiyo ya kara anan a gaba cewa kadin aqadal ijma'u ala anna ara al ara al mujtahidin kullaha masalikun ila al janna wa turuqun ila khairati cewa ijma'i ya ya tabbatar ijma'in magabata ya tabbatar cewa dukkan ra'ayoyin mujtahidai ma'ana wanda suke masu ijtihadi a addini kamar a'immatu mazahibil arba da sauran mujtahidai wanda suka yi ijtihadi musamman ijtihadu fi shar'i ko ko kuma da ijtihadu fil mazhabi din ko ko sauran hanyoyin ijtihadi akwai manyan hanyoyi akwai hanyoyin ijtihadi guda biyu akwai ijtihadul mutlaq akwai ijtihadul muqayyad kuma karkashin waɗannan ijtihadi guda biyu ake samun ijtihadu fil mas'alati wata mas'ala guda ɗaya a ijtihadi malami ya ijtihadi a ciki ya samo mata mafita a ko ijtihadu fil mazhabi shine a da'iran wata mazhaba kamar dai maganar da muka yi jiya akwai kuma ijtihadu fi shar'i shine za a iya ce masa ijtihadul mutlaq a cikin mahangar magabata yace to magabata sun yi ijma'i cewa shi ijtihadi baki ɗayansa a hanya ce ta hanyar tafiya zuwa aljanna kuma hanyoyi ne na alkhairi shi yasa zaka ga shi kadai ne addinin musulunci ne kawai yake da irin wannan alkhairin cewa ijtihadi a addini matukar dai wanda ya yi ijtihadin ya kai ya ijtihadin to ko ya yi daidai ko bai yi daidai ba ya samu lada man ijtahada wa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhda falahu ajrun wahidun addinin musulunci ne kawai yake da irin wannan alkhairin cewa matukar dai wanda ya ijtihadin nan kuma shi ijtihadin nan shine kamar yadda muka sani yana da aloli ma'ana malami ya kai mujtahidi sai ya tara waɗansu aloli kuma ita kanta mas'alan da za a ijtihadin tana buƙatan ala misali abinda misali malami zai yi ijtihadi a abin da ya shafi azumi yana so ya ijtihadi a abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi da sauransu Uh, abubuwan da ke bata shi da abubuwan da suke rauna shi da sauransu dai to abin da ake bukata a wajen wannan shine ya san duka ayoyin da suka yi magana akan azumi ya san hadisai duka wanda suka yi magana akan azumi ya san maganganun sahabbai da suka kalli waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan ya san kuma daidai gwargwadon fahimtar tabi'ai almajiran sahabbai da yadda suka kalla wannan mas'alan kenan in ya zo ya shimfiɗa wannan abin da ya sani baki ɗaya zai iya yin ijtihadi a wannan mas'alan a kowace irin mas'ala ijtihadu fil mas'alati kenan ita ce mafi sauki dama cikin hanyoyin ijtihadi din ya ce faman salaka min hatsariƙan wasalahu ila ma wasalu ilaihi haƙan dukkan wanda ya bi wata hanya ta istihadi malami ya yi istihadi ya fitar da wani abu kai kuma kai kokari ka bi wannan hanyar kai kaɗan fara da wannan malamin a matsayinka na mu'taqidi zuwa ga wannan malamin muƙallidi a matsayinka na muƙallidi zuwa ga wannan malamin kai taƙallud da wannan malamin to za ka sadu zuwa ga abin da wannan malami ya sadu da shi shine ko dai ko dai ka samu daidai ka samu lada biyu ko kuma ko kuma ko kuma an samu lada daya na ladan kuskurewa kenan wa man adala anhu qila lahu suhuqan yace duk kuma wanda malamai suka istihadi cikin fitar da wata mas'ala sai wani shi kuma ya bauɗe wa baki ɗaya istihadin yace shi kuma zai bi son zuciyarsa ne yace to wannan ana wannan za a ce da shi suhuqan za a ce da shi wannan fasuqan li ashabi sa'ir shine ma'ana kauce matafarkin magabata shine bata shi yasa na faɗa a karatu wanda ya wuce baya cewa duk mutumin da ya ce maka wai ka bar manhajin magabata ka dawo ka bin manhajin kawai shi alkitabu wa sunna to ai wannan jahili ne ma bai san me yake ba to su magabatan bible suka fassara kenan na'am ko kuma a'a jarida suka karanta mana imam malik kenan jarida ya fassara mana ko bible idan ka ce mu bar tafarkin imam malik abu hanifa imam shafi'i amr bin hanbal hasanul basri a imamun nuqa'i da sauran su Abdullahi bin Mubarak da sauran dai magabata dukan malaman nan wanda suke malaman addini sai ka ce duka a bar ra'ayoyin su a zo a rike alkitabu wa sunna to da su sun rike wani abu ne ba alkitabu wa sunna ba shi yasa na faɗa shekaran jiya ko a karatun jiya cewa duk wanda ya ce ka bar a fahimtar magabata ka dawo ya zo ya karantar da kai alkitabu wa sunna kaɗai to yana so ya ce maka ne shi ne malamin mazhabar ka yanzu shi ne malamin mazhabar ka saboda ba wanda zai iya daukan alkitabu wa sunna din nan su kadai ya iya fahimta ba da ba da fassarawan wani koyin bayanin wani ba to fa abin da ake cewa mazhaba din shine ka bi alqur'ani ko hadisi da fahimtar malam wani kadai shine a wa yajuzu taqliduhum fi kulli ra'ayin illa ma illa ma khalafa nas alqur'ani aw nas alhadith aw alqawaid aw alijma aw alqiyas aljalil fafham yace to ya halatta kuma malamai a yi musu takalidi wato a dogara da su a yi riko da tafarkin su a cikin kowane irin ra'ayi a wanda suka kawo shi a cikin kowace irin fahimta in ya ce ra'ayi anan yana nufin fahimta sai dai a abin da aka san cewa wannan wannan zahiran ya saba wa nassin alqur'ani ko nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa su ma magabatan Allah ya saka musu da alkhairi duk da tarin ilimin su da kokarin su a addini zaka ji suna cewa kamar mashhurin kaulin Imam Malik ko yana cewa yana cewa duk abin da nace ga fahimta na sai kuma daga baya kuka samu wani abu wanda ya saba ma fahimta na kuma shi ya fi daidai da alkitabu wa sunna yace to ku bar fahimta na ku ɗauka alkitabu wa sunna wannan shine adalcin da duka magabata suka yi wanda kuma Allah ya saka musu da alkhairi kamar shehu mu shehu tijani radiyallahu anhu yana faɗa yana cewa idan sami'tum anni shay'an an tambaye shi ayyuka zabu alaika za a iya maka ƙarya yace kwarai za a iya min ƙarya to ta wace hanya za a iya tantance abin da aka maka ƙarya ya zama ƙarya aka maka ba daga kai bane yace idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu yace duk abin da aka ce na ce ku kalla wannan abin ku dora shi a mizanu shar'i abin da yayi daidai ku karba abin da ya saba da mizanu shar'i yace to wannan ku bar shi ma'ana ku bar shi idan ba ku fahimci cewa wannan abin ya yi daidai da mizanu shar'i ba to kuma wannan shine to ya ce ba a za a iya yin riko da magabata da tafarkin su a cikin dukkan fahimtar da suka zo da ita na fahimtar addini sai dai abin da aka san wannan ya saba wa alkur'ani ko nassin hadisi ko ya saba wa ka'ida daga cikin ka'idoji da aka san su na usul ko kuma ya saba ma ijma'in magabata ko ya saba ma ma kiyasi baki ɗaya kiyasi wanda yake jale fafham ya ce ka fahimci wannan Uh, ina ganin kaman mun samu kaman luminci talatin ba laifi mu kwana a nan in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu ɗora daga inda muka har yanzu dai muna cikin muƙaddimar wannan littafi muƙaddiman tana da muhimmanci kwarai wannan uh, babu laifi yadda muke ta binta a hankali a hankali ɗin nan Allah maɗaukakin sarki ya waffaƙa mu Allah ya datar da mu Allah ya ba mu ikon bin hanyar daidai Allah ya ban mu akan tafarkin magabata Allah ya yafe kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya gaggauta dauke mana wannan musiba da wannan bala'i da wannan waba da wannan da'un da Allah madaukakin sarki ya saukan mana na coronavirus wato na covid-19 Allah ya sa wannan jalala da imtihani da duniya ta shiga Allah madaukakin sarki ya canja mana shi ya sanya mana cewa wannan zaman da aka yi da wannan bala'i da ya sauka Allah maɗaukakin sarki ya sa daga baya Allah maɗaukakin sarki ya sa wani abu na alkhairi ya zama ya maye gurbin wannan abun albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh